الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 29 ne ko 30 na'am da takwas ne mako a ce na yi ƙari kenan to alhamdulillah wasu sun ce da kyale su mu sai mu yi ittifaki da takwas ne ko yau shi kenan yau 28 ga watan zulqa'ada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha takwas kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta ummul mu'mini na aisha allah ya kara mata yadda wadda ke cikin unguwar hausawa zuwa a cikin birnin kano don ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka na al'imanu biliyomil akhir wallafar Dr. Muhammad Sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na hamsin da takwas a cikin wannan littafi a darasinmu da ya gabata mun shiga mabahasi na hudu inda malam ya ce a ƙarƙashin wannan zamu ji maganganu guda hudu ko karatu ne guda hudu ya dunkule akwai hisabi akwai magana akan mizani akwai kuma maganar alhaub tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganar siradi to sai ya fara yi mana magana game da ainihin wato hisabi ya ce shi ne ainihin wato tsayuwar da bayi za su yi a gaban allah subhanahu wa ta'ala domin ainihin wato a sanar da su irin aikin da suka aikata a halarto musu da maganganunsu da suka yi dukkan abin da ya gudana a rayuwarsu ta duniya na imani ko kafirci na da'a ga Allah ko saban Allah duk a wannan gurin za a bujiro musu da shi sannan kuma a gurin za kowa zai san irin abin da ya cancance shi na samun kyakkyawan sakamako ko kuma azaba da kuma irin abin da za su haɗu da shi na karɓar littattafai idan muminai ne za a ba su littattafansu da hannun dama Allah ta'ala ya sa a bamu da hannun dama idan kuma ainihin wato kafirai ne da waɗanda suke ba salihai ba su kuma za a ba su littattafansu da hannun hagu Allah ya kiyaye to game da bayar da littattafan nan Allah maɗaukakin sarki ya ce mutane sun kasu gida biyu akwai waɗanda za a ba su da hannun dama akwai waɗanda za a ba su da hannun hagu waɗanda za a ba su da hannun dama waɗanda su ne wanda Allah ta'ala ya ce za a yi musu hisabi wato mai sauki daga ba su littattafansu da hannun dama wato za su gane ko kuma za a iya fahimtar cewa za su samu hisabi da sauki akwai kuma ainihin wato wa'inda za a ba su littafinsu da hannun hagu su waɗanda za kuma kowa an ba shi littafinsa zai karanta ko da kuwa bai taɓa karatu ba bai taɓa rubutu ba don a tsayar masa da hujja akan abin da ya aikata kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا har zuwa ainihin wato manihita da zuwa ƙarshen aya da haka wannan littafi da muminai za su karɓe shi da hannun dama kuma ta gaba za a miƙo musu da shi saboda girmamawa da karramawa gare su bisa irin abin da suka yi na imani da Allah da ayyuka na gari sannan su kuma kafirai za a ba su littafin su ne ta hannun hagu kuma ta baya za a mika musu kamar yadda Allah ta'ala ya ambaca ka cikin suratul haqqa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya wannan mu'minai kenan sannan kuma masu karɓar littafansu da hannun hagu Allah ta'ala ya ce su kuma su ne waɗanda ainihin wato fayaqulu ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya har zuwa ƙarshen ayoyin da duk muka karanta a karkashin wannan wannan sai ya nuna cewa akwai waɗanda za a ba su littafin su da hannun dama wannan za su samu hisabi da sauki akwai kuma waɗanda za a ba su littafin su da hannun hagu waɗannan su ne za su dinga sun shiga uku sun halaka sun bani sun lalace kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul inshiqaq fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira sannan Allah ta'ala ya ce wajen ainihin wato abinda littafin ya kunsa babu zalunci da aka kowa zai karanta littafinsa abinda ya aikata a kansa za a yi masa hisabi a yi masa sakamako Allah ta'ala ya ce fa'ula'ika fa'amma man uce kitabahu bi yaminihi fa'ula'ika ya qara'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila sannan cikin suratul kafi Allah madaukakin sarki ce duk kankantar aikin da mutum ya aikata ko kan komai girman sa na alkhairi ko kishiyar haka wato zai ganshi a cikin wannan littafi shi yasa kafirai a wannan ranar Allah ta'ala ya ce idan aka ajiye littafin fataral mujrimi na mushfiki na mimma fihi wa ya na ya wailata na mali hadal kitab la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada wato littafi ne wanda duk kankantar aiki idan mutum ya aikata sai ya ganshi wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustadar sannan waɗanda suke rubuta waɗannan ayyuka namu wanda ko da yaushe suna tare da mu wasu mala'iku ne waɗanda Allah ta'ala ya wakilta su ga kowane mutum yana da su suna rubuta komai ba sa ragewa kamar yadda Allah ya ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun da kuma fadin Allah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wannan shine darasin da muka yi satin da ya gabata za mu ɗora ƙalil mu'allifu rahimahullahu ta'ala faniyan su'alu kullun nas wato su'alu kullun nasi an a'malihim tambayar da za a yi wa kowane mutum game da aikinsa wato dukkan mutane za a yi musu tambayoyi game da ayyukan da suka aikata zakarallahu ta'ala fi ayatin kathira Allah ta'ala ya ambata a cikin ayoyi masu yawa annal kuffara yus'alun cewa kafirai za a tambaye su ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannakum ajma'in lallai tabbas za mu tambaye su ajma'ina baki daya babu wani wanda ba za a yi masa tambaya ba wa kaulihi ta'ala waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun Allah ta'ala ya ce za a ce da su waƙiwa wato Allah ta'ala zai ce wa mala'iku ƙifuhum ku tsayar da su ku tsare su kada su wuce kar su tafi innahum mas'ulun lalle su za a yi musu tambaya lalle za a yi musu hisabi ba wucewa kawai da an zo ake yi ba Allah ta'ala zai ce waqifuhum a dakatar da su a tsayar da su innahum mas'uluna lalle za a yi musu tambayoyi game da abin da suka yi na ayyukan da'a idan mu'minai ne game da ainihin wato kangarewa dokokin Allah da ƙaryata ayoyin Allah da manzanni idan kafirai ne Allah ta'ala zai ce da su malakum la tanasarun me ya same ku me yasa ba za ku taimaka wa junan ku ba wani kana kallon halin da dan uwanka ya shiga na shiga uku saboda kafirci da yayi da ƙaryata manzannin Allah ba za ka iya taimaka masa ba wannan kaman taubih ne gatse ne ake musu cewa ku tsaye da su za a yi musu tambaya idan an tsaye da su sai a ce malakum la tanasarun ba wanda zai iya agaza wani ne a cikin ku ba wanda zai iya tallafa wani ba taimako ne a yau malakum la tanasarun me yasa ba za ku dinga taimakon junan ku ba wato ba rana bace ta taimakawa juna rana ce ta kai wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu kafirai za su fada wa waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana ku yarda kar ku bi wannan addinin ku dawo zuwa ku bi tafarkinmu shine abinda kafirai suke wato roman baka ga muminai bayan sun yi riga sun yi imani ittabi'u sabilana ku biyo ainihin wato tafarkinmu ku dawo kan hanya ku ta iyaye da kakanni ku dawo kan kafirci wal nahmil khatayakum za mu ɗauki laifuffukan naku din nauyin laifin mu mun ɗauka amma kuna ganin kama akwai wata matsala wal nahmil khatayakum za mu ɗauke dukkan laifuffukan da kuka aikata za mu ainihin wato ɗauka Allah ta'ala ya ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay'in alhalin su ba masu ɗaukan wani abu mane na ainihin kurakurai da zunubansu ɗin kawai cika baki ne da ƙarya ba wanda zai iya ɗaukan aikin wani domin a ranar tashin alkiyama kowa ta kansa yake ko iyaye da 'ya'yansu ba wanda yake amfana wa wani wani abu a wannan ranar ko mata da mazajensu ba mai amfana wa kan wato dan uwansa game da ainihin wato wannan rana ballantana kuma ainihin wato wani ya ce ma ya yi gammo ka dora man naka nauyin shi yasa sai Allah ta'ala yake cewa za dai su ta yin roman baka cewa wal ittabi'u sabilana ku dawo ku bi tafarkin mu wal nahmil khatayakum ba dai laifi bane ba zunubai bane za mu dauki nauyin laifin za mu dauki zunuban wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay'in Allah yace ba kuma za su iya daukan wani abu ba na ainihin zunubai da kurakuransu din innahum lakadibuna lallai makaryata ne akan wannan da'awa tasu wala yahmilunna athqalahum Allah ya ce wallahi sai sun dauki nauyin laifuffukan su wa athqalan da kuma nauyin wani laifin wato ma'a athqalihim a ƙara musu tare da nauyin laifinsu ma'ana laifi biyu nauyi biyu za su ɗauka za su ɗauki nauyin laifinsu da kuma nauyin laifin waɗanda suka ɓatar waɗanda suka ɓatar ɗin laifinsu yana nan su ma ba wai waɗannan ne za su ɗauke su kuma su zama yamci ba a'a Allah ta'ala ce su waɗanda suka ɓatar da wasu suka zauɗar da su daga tafarkin Allah maɗaukakin sarki to Allah ta'ala ce za su ɗauki nauyinsu za su ɗauki laifuffukansu na ayyukan da suka aikata da ƙaryata ayoyin Allah maɗaukakin sarki da kafirci sannan wa afƙalan da laifuffukan wasu za a ƙara musu ma'a askalihim tare da nasu laifin ma'ana kaga za su tashi da laifi biyu kenan za su tashi da nauyi ga kayansu ga kuma kayan waɗanda suka ɓatar da su daga tafarkin Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala ce wala yus'alun na yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma lalle ranar tashin alkiyama za a tambaye su game da abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya to kaga waɗannan ayoyin guda biyu can waqifuhum innahum mas'ulun kafirai kenan za a tsaye da su lalle za a tambaye su kuma har ma za a dinga cewa ba wanda zai taimaka wani ba za ka dan daukar wa wani kayan sa bane wannan shirkarsa ta yi masa katutuwa ta yi masa abin nan ba za ka dan rage masa wani kayan ba ba za ku taimaka wa junan ku ba ba taimako kowa ta kansa yake sannan a wannan ayar Allah ta'ala ya faɗi irin yanda waɗanda suke kan tafarkin bata waɗanda suke kan kafirci suna ƙoƙarin jawo hankalin muminai suna ƙoƙarin jawo hankalin nagartattun mutane zuwa ga ainihin hanya ta bata sai Allah ta'ala yake cewa to lokacin da kafirai suke kiran ko suke faɗa wa masu imani cewa ku biyo tafarkinmu ku dawo kan addininmu ku bar wannan sabon addinin ku bar wannan fahimtar wannan baya cikin wayewa gidadanci ne wannan abin da kuke ku dawo wannan abin da muke tafiya akai shine wayewa yanzu duniya da shi take tafiya da ku dawo in ma laifi kuke tsoro in ma nauyi kuke tunani wal nahmil khatayakum za mu dauke nauyin naku za mu dauke laifuffukan naku wa Allah ta'ala ya ce ƙarya ne kuma ba za su iya daukan komai na laifin ba ƙarya ne sannan wala yahmilunna afqalahum wa afqalan ma afqalihim za dai su dauki nauyin laifuffukan su da kuma nauyin laifuffukan waɗanda suka zama convinced da wannan da'awa ta su suka bi da'awar su to su ma za a sake dauka kaman kaga ka'idan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man dalla alal khair kafa'ili man dalla ala sharrifa shi ma ka fa'ili an fahimta da aka man sanna sunnatan hasanatan lahu ajaruha wa ajaru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa falahu wizruha wa wizr man tabi'ahu kaga kenan wannan shi wanda ya bi tafarki ya wato ya kautar da wani daga kan tafarkin daidai to wancan wanda aka batar din shi nasa laifin yana nan shi wanda ya batar da shi shi ma yana da nasa laifin na farko shi batacce ne sannan zai sake ɗaukan nauyi na biyu na ya sunnanta mummunar sunna shi ya bata kuma ya batar da wani da aka wancan shi kaga kayansa guda ɗaya ne iya nasa ya ɗauka shi kuma wannan da kuma adadin duk waɗanda ya batar yana da nasa nauyin na shi batacce ne a karan farko yana da kuma nauyin adadin mutanen da ya batar da su su ma banda nasu nauyin kuma za a sake dora masa wani nauyin na ainihin wato shine abin da Allah ta'ala yake magana a kanan wa asqalan ma asqalihim sannan Allah ta'ala yace wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan a ranar da za mu tashi wato jama'a a cikin kowace kabila a kowace al'umma za mu tashi za mu tattara wata jama'a mimman yukaddibu bi ayatina daga waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu in ji Allah maɗaukakin sarki fahum yuza'una za a ga ana koro su ana tankaɗo su hatta idza ja'u har su zo gurin da za a tsaya a yi hisabi qal sai Allah ta'ala ya ce da su akazzabtum bi ayati akazzabtum bi ayati ku ne waɗanda kuka ƙaryata ayoyina walam tuhitu biha ilma ba ku kewaye wato ba ku kewaye ayoyin nawa da sani ba ma'ana ba ku fahimci ayoyina ba ba ku san ayoyina ba kawai kuka ƙaryata su amma za kuntum ta'malun yanzu me kuka kasance kuna aikatawa me za ku iya aikatawa ko kuma me kuka kasance kuna aikatawa a baya kaga kenan za a tattaro su kowace jama'a kowace kabila kowane annabi a cikin mutanensa ko wanda sun yarda ko wanda ba su yarda ba to su ne faujan waɗanda za a waro din za a tsaye da su a tara su wata jama'a ce daga waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala ce fahum yuza'un su za ka gan su yuza'una ana koro su ana ƙara tattara su guri guda har zuwa lokacin da za su zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai ce akazzabtum bi ayati kun ƙaryata ayoyina walam tuhitu biha ilman kuma ba ku kewaye komai na ayoyina da sani ba sanin ayoyin bai muku amfani ba kun sani in kuma ba ku sani ba dama ba ku san ayoyin ba ba ku san abin da suka kunsa ba ma za kuntum ta'maluna za a yi muku hisabi za a yi muku tambaya game da abin da kuka kasance kuna aikatawa وقال تعالى وبنجي تعالى يكون تشاوى من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون الله تعالى يتي ومن خفت موازينه دون دا سكيلنسا معاوننسا واتو يي سكيو يي رشن نوي فأولئك wato an jinjina an ɗora ayyukansa a kan sikeli ayyukansa na alkhairi ba su da yawa ba su yi nauyi ba ba shi da ayyukan da za su nauye ma'auninsa ranar tashin alkiyama to sai Allah ya ce wa man khaffat mawazinu domin ko dai mutum ya fada thaqulat mawazinu ko kuma ya fada khaffat mawazinu duk wanda ma'auninsa yayi sakayau yayi rashin nauyi da ayyukan alkhairi fa ulaika Allah ta'ala ya ce waɗannan allazina khasiru anfusahum sune waɗanda suka tabar da kawunansu sune waɗanda suka yi wa kansu hasara fi jahannama khalidun su masu dawwama ne a cikin wutar jahannama talfahu wujuhahum nar fuskokin su suna balbala da wuta an ce in wuta ta kama fuskokin gaba ɗaya naman fuskar zai zube ya faɗo kafaɗa su ko kuma ya faɗi ƙasa wajen ƙafafuwansu Allah ta'ala ya ce talfahu wujuhahum nar yanda kaga wuta tana kama tana balbala haka fuskar su za ta kama da wuta talfahu wujuhahum nar fuskokin su zasu dinga ci da wuta suna balbala da wuta Allah ta'ala ya ce wa hum fiha kalihun sannan su suna masu turbine fuska game da halin da suka samu kansu a ciki Allah madaukakin sarki zai ce alam takun ayati tutula alaikum shin ayoyina ba su kasance ana karanta muku ba fa kuntum biha tukadzibun ko kuma kuna karyatawa game da ayoyin nawa to waɗannan ayoyin duk gaba ɗaya su kaga sun nuna cewa ashe za a tsaye da kafirai za kuma a yi musu hisabi za a yi musu tambaya wa ammal ayatul lati tadullu ala anna al kuffar la yusalun wannan kaga ayoyin da muka karanta duk suna nuna cewa kafirai za a tsaye da su kuma za a yi musu tambaya to sai malam yace amma game da ayoyin da tadullu ala annal kuffara da ke nuna cewa kafirai la yus'aluna ba ma za a tambaye su ba dan zaka ci karo da waɗannan ayoyin akwai ayoyin ga su zamu karanta wanda ya nuna ba ma za a tambayi kafirin ba waɗannan ayoyin su kuma sun nuna za a yi kafiran tambaya ga ayoyin mun karanta kuma mun ji za a yi musu tambaya to sai malai ke ta karka ɗauka a ƙur'ani akwai tufka da warwara dan ka iya cin karo da kuma ayoyin da suka nuna cewa kafirai ba za a tambaye su ba to yaya za ka yi mu'amala da waɗannan ayoyi da waɗancan da muka karanta da kuma waɗannan ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun wala yus'alul mujrimuna ba za a tambayi kafirai ba an zunubihim game da zunuban da suka aikata kaga aya ta farko kenan wala yus'alu al mujrimuna an zunubihim ba za a tambayi mujrimai kafirai ba game da zunuban da suka aikata wa qaulihi da kuma fadin Allah ta'ala fa yawma idhin a wannan ranar la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ba wani mutum da za a tambaya game da laifin da ya aikata wala janun ballantana wani aljani ba wani aljani da za a tambaya game da ainihin zunubin da ya aikata kaga wannan ayoyin guda biyu sun nuna ba tambaya kenan ga waɗancan ayoyin kuma Allah hadda rantsuwa ya waqifuhum innahum mas'ulun fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in ko to kuma ga waɗannan ayoyin wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan wa qawlihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala hadha yawmu la yantiqun wannan rana ce da ba a magana la yantiquna kafirai ba za su yi magana ba wala yuqzanu lahum ba ma za a yi musu izini ba fa ya'tadiruna ballantana su kawo hanzari ballantana su kawo uzuri to kaga wanda ba za an ce ba zai ma yi magana kuma ba ma za a ba su izini ba su yi magana ballantana wajen magana tasu su kai kokarin kawo uzuri da hanzarin ai saboda dalili kaza ai saboda kaza shi sa ba mu kaza ba ko muka kaza to waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta to sai malam yake cewa wa wa nahu zalik da makamantansu minan nusus na daga nassoshi da zamu wato zamu ainihin wato iya cin karo da so ya zamu mu'amalance su faqala ulama malamai suka ce innahum yus'aluna yawmal qiyama lalle kam za a tambaye su ranar alkiyama fi maudinin a wasu wuraren duna maudinin banda wasu wuraren domin me sai ce fal qiyamatu mawatin ka san alkiyama wuri wuri ne gurare ne daban-daban get get ne daban-daban wani gurin in sun zo za a yi wani gurin akwai tambaya wani gurin kuma ba a ma ba da fuskar a yi magana ba ballantana tambaya ta biyo baya ballantana uzuri ya taso ba tambaya a wani gurin wani gurin kuma to kaga zaka iya mu'amalantar ayoyi inda aka ce akwai tambaya sai ka ce to sun je gurin tambaya ne ayoyin da suka ce ba ma za a tambaye su ba to nan kuma gurin da suke gurin ne da ba a tambayar shi yasa sai kaga haka zaka iya jam'in ayoyin da haka shi yasa sai malai yake ce maka abinda malamai suka faɗa game da waɗannan ayoyi shine ana tambayar su kamar ranar tashin alkiyama a wasu wuraren amma wasu wuraren kuma ba a tambayar su me yasa sai ce fal qiyamatu mawadin saboda alkiyama wuri wuri ce famawdinu famawdinu yakunu fihi su'alun wa kalam wani wurin a cikin sa akwai tambaya har da ma magana a tambayi mutum ya bada amsa a tambayi mutum yayi magana wa maudinun la yakunu zalik wani wurin kuma hakan baya kasancewa wa qalu suka ce suka su ainihin wato waɗannan rukuni na malamai innal kuffara la yus'aluna su'ala shifa'in wa raha wa innama yus'aluna su'ala taqri'in wa tawbih su kafirai fa tambayar da za a yi musu ba tambaya bace ta warkarwa wa raha ba tambaya bace ta hutu a ce 1 plus 1 ka ce 2 a ce to shikenan ba tambaya ba ce wadda take akwai hutu a cikin tambayar ba kuma tambaya ba ce wadda a cikinta akwai waraka wadda in ka bayar a ce to shikenan ai ka amsa daidai ka waraka daga cikin yanayin da zaka shiga ciki ba tambaya ake yi wa kafirai ba irin tambaya ta warkewa ko kuma tambaya ta hutu wa inna ma yus'aluna tambayar da za a yi wa kafirai tambaya ce su'alu taqri'in tambaya ce ta kwankwasa wa tawbihin da zargi irin tambayoyin da za a yi musu kenan lima amiltum kaza wa kaza me yasa kuka yi kaza da kaza ba tambaya bace ta neman fahimta kun yi kaza ko ba ku yi ba kun yi kaza ku ce eh kun yi ko kuma kun yi kaza a ba mu yi ba ba irin wannan tambayar ba ce tambaya ce ta me yasa akai kaza da aka tambaya ce ta an an riga an yi abun ba wani abun nan ake so ba kawai ta kare wa taubih ne wa innahum yus'aluna su'ala wa innahum la yus'aluna su'ala istifham ba tambaya ba ce wanda ake neman ansa ko ake neman ainihin fahim a fahimci amsar da za su bayar ta hanyar tambayar da aka yi musu ba irin wannan tambayar ake yi wa kafirai ba li'annahu ta'ala domin ubangiji ta'ala alimun bi kulli a'malihim ya san dukkan ayyukan da suka aikata wa inna ma yus'aluna su'ala taqri'in wato takaririn kai ana tambaya su ne kawai tambaya ta takarir tabbatarwa dan su tabbatar su ƙara tabbatarwa da cewa Allah ta'ala ya san da abin da suka aikata yanzu tuhuma ce me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza dan me yasa ba su yi kaza ba dan me yasa ba su yi kaza ba dan Allah ya san ba su yi din ba dan me yasa suka yi kaza dan Allah ta'ala ya san sun yi din yanzu tabbatar musu ake yi din sun yi da aka tambaya ce ta zargi da kuma kwankwasa ba tambaya ba ce ta neman jawabi na fata an gane to shi ne irin tambayar da za a yi wa kafirai Allah ya kiyaye wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi rahimahullah yake cewa inna ma'ana qawlihi ta'ala ma'anar fadin Allah ta'ala wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun ma'ana ba za a tambayi mujrimai kafirai masu laifi ba za a tambaye su ba game da zunubansu su'alu at-ta'arruf li tamyiz al-mu'minina min al-kafirin irin tambayar da aka ce ba za a yi musu ba tambaya ta ta'arruf neman sani da neman bayani li tamyiz al-mu'minina min al-kafirin dan kokarin tantance mu'minai da kafirai ba irin wannan tambayar bace ma'ana duk ana gaya mana fuskokin da malamai suke mu'amalantar waɗannan ayoyin kagan ka ɗauki maganar malaman farko wasu malaman suka ce ita alkiyama wuri wuri ce wani wurin ya dace da tambaya ana yin tambaya wani wurin kuma ba a tambaya wasu malaman kuma suka ce ana yin tambayar amma ba tambaya bace ta waraka ba tambaya bace wadda hutu zai biyo karkashinta ba ita bace tambaya ce ta kwankwasa da kuma zargi an fahimta to sai imamul qurtubi ya kuma cewa ma'anar fadin Allah ta'ala wala yusalu an dhunubihimul mujrimun su'alu ta'arruf wato ba tambaya za a musu ba irin tambaya ta neman sani domin su masu tambayar su mala'iku su iya ware ta karkashin tambayar eh to za su iya gane cewa wani mumini ne ware nan ta hanyar tambayar da jawabin kuma su gane eh wani kafiri ne ware nan ba tambaya ba ce ta ta'arru neman sani litamyizil mu'minin dan su gano yadda za su tantance mu'minai minal kafirina daga cikin kafirai ai innal mala'ikata ai ma'ana su mala'iku la tahtaju ba su da wata bukata an tas'ala ahadan su tambayi wani yawmal qiyamati ranar alkiyama an yi kala a tambaye shi a ce ma dinuka wa ma kunta tasna'u fi duniya kamar yadda aka yi wa mutane a cikin kabari ko a tambayar kabari ai kaga akwai tambayar madinuka ma kaza ma kaza to ranar tashin alkiyama mala'iku tambayar da za su yi ba irin wannan tambayar bace ba tambaya bace ta ana so a gane kai mumini ne ma ko kafiri ne ta hanyar in aka ce madinuka kace al-islam a ce a mumini ne madinuka ka faɗi wani addinin da ba a ce to ware nan ma kunta tasna'u fi dunya ka ce ayyukan alkhairi da kaza da kaza ce a to fi kenan daga bayanin ka mun gane mumini ne ware nan ma ma tasna'u fi dunya a ji cewa alkafira mutum yayi da tsiya da abubuwa marasa kyau su ya aikata a ce to mun gano ka waro nan ba irin wannan tambayar mala'iku za su yi ba wa ma kunta tasna'u fi dunya hatta ya tabayyana lahum har a ce ta wannan wato bi ikhbarihi an nafsihi ta hanyar ba da labarin wanda aka tambaya din a ce ta halar ne za su gano ya bayyana gare su annahu kana muminan cewa wani mumini ne au ka kana kafiran ko kuma kafiri ne kun fahimta ma'ana tambayar da mala'iku za su yi ba wai tambaya ba ce wadda suru wannan tambayar za su gano wannan ta hanyar labarai da jawabin da mutum wanda aka tambaya din ya bayar su gano wane mumini ne ko kuma wane kafiri ne ba irin wannan tambayar ba ce lakin almuminuna sai dai su muminai ya kununa za su kasance ne nadiril wujuwa masu hasken fuskoki ba ma sai an tambaya ba an fahimta wato labarin zuciya a tambayi fuska kenan daga ganin fuskokin kawai an gane muminai ne dan an gaya mana wujuhun yawma idin nadira ko ila rabbiha yawma tabyaddu wujuhun sannan kuma aka ce wa taswaddu wujuh a ga mutum ya zo fuskar sa ba annuri baki kirin a ba sai an faɗi wani dan wani gida bane a ga mutum fuskarsa ta kada idansa ya yi yalo a wannan haka ga ba sai an faɗa ba saboda su muminai daga ganin su ma kawai za a gane wannan muminai ne me yasa saboda za su zo ranar alkiyama nadiril wujuha fuskokin su suna ta haske suna sheki da kyalli munsharihi sudura suna cikin nishadi da walwala saboda babu kuncin zuciya wato kirjinsu a buɗe shine munsharihi sudura suna da sakaccen kirji babu kunci a tattare da su wa yakunu mushrikuna su kuma mushrikai za su kasance ne sudul wujuha masu bakaken fuskoki zurka masu bulabula makarubina suna cikin damuwa suna cikin takaici kai daga wannan ma malaiku za su iya gane wani kaza ne wani kaza ne ko da aka kaga ashe waccan tambayar da za a yi tunda tun daga tahowarsu wani fuskarsa ta nuna ga inda yake wani kuma fuskarsa ta nuna ga inda yake to ya nuna tambayar da mala'iku za su yi ba tambaya ba ce ta neman tantancewa na ga mumine nan ga kafirai nan fahum idan kullifu sauƙal mujrimin ila nar idan haka ne kaga kawai abin da aka kallafa musu kawai su tunkuɗa su kora almujrimina kafirai ila nar zuwa wuta wa tamyizihim da kuma ƙoƙarin tantance su fil mawqifi wato a wannan gurin tsayawar kafathum manaziruhum an ta'arrufi adiyanihim ganin fuskokin su kawai ya wadatar ya gamsar da mala'ikun game da ainihin wato neman sanin addinin da wayannan masu fuskokin su kai ina ba ta fahimci bayanin abinda malai yake so ya nuna anan cewa lalle akwai tambaya amma ba tambaya ba ce wadda ta karkashinta za a iya gano mutanen kirki kamar yanzu kai kila za a iya zuwa a ce za a yi interview a ta hanyar interview za a gane za a ɗauke ka ko ba za a ɗauke ka ba amma ba za a iya gane kana shigo a ce wannan da ganin sa ba gidaje ne ba zai iya ansa tambayar nan ba kana iya ganin wani rubba a sha'asa a gabara madfu'un bil abwab law aka sama ala llahi la barra kaga wani iya karya tagiyar ne kawai amma bai san komai ba wani kuma gan shi malam a sha'asa a gabara amma malam haziki ne ka tambayi masu makaranta za ka ji sun ce wanda ya fi kowa ƙoƙari a ajinsu a ɗan ƙauye ƙauye yake zuwa in ka hau gaisa da hannunsa za ka san wannan yana rike fatanya sosai amma shi ne yake ɗaukan overall a ajin ya fi kowa haziki sai ga an ce mutum ya gama makaranta ya fita da wato abin nan first class kuma sai ka ji an ce ɗan ƙauyen kaza ne ko ɗan ƙauyen kaza ne su saboda haka kaga kenan a duniya sai in an zauna an tattauna ko an yi rubutu ko an yi kaza za a iya gane waye kai to su mala'iku ba sa bukatar sai an tattauna mu shafa an tattauna za a gane wannan mumini ne wannan ba mumini bane kun fahimci karatun da muke so mu abin nan ko da haka daga ganin fuskokin kawai za a gane wannan muminai ne saboda ga yanayin su wa'annan kuma kafirai ne saboda ga yanayin su kawai abin da aka dora wa ainihin wato mala'iku su yi kenan shi yasa suka yi amma kawai mujrimai ce aka yi a kora su zuwa wuta ومن حكمة الله تعالى في محاسبتهم ووزن أعمالهم ما أن أعمالهم حابطة مردودة أمور ما نحكي ومن حكمة الله تعالى ينا دقا تكين حكمة الله مدوك كين سركي في محاسبتهم تكين أه إن دي هركا فرنا su kansu mala'iku da sun ga fuskokin sun san wayannan kafirai ne yan wuta ne to me hikima yi musu hisabi shi ne mala ce yana daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki wajen yi musu hisabi wa wazunu a amalin kuma a ɗauki aikinsu a ɗora a kan divine scale wannan mizanin wanda komai rashin nauyin aiki sai ya nuna shi ko da aikin kamar jankiya shi ne sai ya wannan divine scale ɗin sai ya nuna shi to me hikimar yi wa kafirai hisabi da kuma ɗaukan shirkar su gingima gingima shirkar da suka yi da haɗa Allah da wani da bautar wani Allah a ɗauke ta a ɗora ta a kan mizani ma anna amalahum tare da cewa ayyukansu habidatun ɓatattu ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah madaukakin sarki ya nuna ayyukan kafirai ɓatattu ne ba a ma karɓe su ba mardudatun ababen jefarwa ne ba a karɓa ba to kuma me za a ɗora akan skelin to sai malam yake cewa yan akwai hikima na daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki wajen yi wa kafirai su kansu a yi musu hisabi a kuma ɗauki ayyukan da suka aikata a ɗora a kan mizani tare da cewa aikin nan nasu ba a fa karɓa ba sai ce lalle akwai hikima akwai al'amura minha daga cikin al'amuran na farko iqamatul hujjatu iqamatul hujjati alaihim iqamatul hujjati alaihim tsayar da hujja a kansu tsayar musu da hujja wa izharu adlillahi ta'ala da kuma bayyanar da adalcin Allah ta'ala dan Allah madaukakin sarki adalcinsa ya ƙara bayyana sannan su kuma a kafa musu hujja kana kallo an ɗauki aikin naka ana ɗorawa a suke ne haffat inda ba a ɗauka an ɗora ba za ka ce ai da an ɗora ƙila kaza kaza ƙila kaza kaza gaskiya ba a kyauta ba ba a yi maka kaza ba ba a yi maka duk da bigiran ba mai karɓar wannan surutan ba ne amma dan a tsayar maka da hujja cewa fa aikinka bai da wani kima fankan fayau ne kamar sweet campo haka aikin yake da aka gashi ma kaga an dora ana dora kaga yadda mizanin yayi an fahimta dan karka ji a zuciyarka cewa Allah ta'ala ya tauye ma wani haƙi dan kuma Allah ya nuna maka adali ne shi ta kowace fuska shi yasa har wanda an san aikinsa bai yi don ba dan haka ba Allah madaukakin sarki wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah duk ya san ayyukanku ba bukatar ranar tashin alkiyama zuwa ce sai an dora ayyukan ya san wane ne ya aikata wane ne ya aikata wane ne ya aikata har abin da ka koya zuciyarka ya ce ya sani alimun bi zati sudur sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar Allah ya ce ya sani so kaga da kawai ranar tashin alkiyama sai a ce kawai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun kawai sai a ce su tabota dan me zai an bata lokaci an kawo skeli an kawo siradi an kawo kaza li iqamatul hujja wame wa izharu adlillahi ta'ala abin da yasa duk za a yi haka dan komai ya fito dan a samu tsayuwar hujja da kuma ainihin bayyanar adalci na Allah madaukakin sarki qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa nadha'ul mawazin alqist zamu zamu dora ko zamu ajiye ainihin wato almawazin sikeli ma'aunai alqista na adalci ba ruwansu da jinsi ba ruwansu da launin fata ba ruwansu ba abin da ya sha mawazinal kis da sunansu yanda za a ɗauki aikin wani a ɗora haka za a ɗauki nawa za a ɗauki naka za a ɗauki na kowa a ɗora shi sa aka kira shi divine scale ba kuma yare na aiki don haka mawazinal kista wannan ma'aunai ɗin na adalci za a ajiye su liyaumil kiyama saboda wannan ranar ta alkiyama Allah ta'ala ce fala tuzlamu nafsun shay'a babu wata rai da za a zalunce ta shay'an da komai komai kankantar abu Allah ta'ala ba zai zalunci mutum ba in nagari ne za a kawo shi in mugu ne za a kawo shi domin na kira ce fi siyakin nafi tufidul umum kaga fala sannan ga nafsun ga kuma shay'a fala tuzlamu nafsun shay'a komai kankantar abu ba za a zalunci kowa ba wa in kana mithqala habbatin min khardalin Allah ya ce ko daidai da nauyin kwayar komayya kwayar zarra a taina biha Allah ta'ala ce sai mun zo maka da ita an dora mai ita kai ba abin da za a rage ga baki daya an shi sa ayyukan mu duk suna nan a rubuce an gama rubuta da aka za a tattaro su gaba daya zuwa dora Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kafa bina hasibin wato mun isa mu zama masu iya lissafi Allah ta'ala ya lissafa komai ba abin da zai bata naka to kaga wannan yana daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki game da su kansu kafurai da aikinsu ba karɓaɓɓe ba ne amma sai an auna shi aikinsu rusasshe ne amma sai Allah ta'ala ya auna shi me yasa liqamatul hujjati alaihim dan su a kafa musu hujja sannan wa izharu adlullahi ta'ala da kuma sake fito da adalcin Allah madaukakin sarki wannan ita ce hikima ta farko daga cikin hikimar auna ayyukansu tare da cewa ga irin aikin nasu na biyu annallaha yuhasibahum litawbihihim wa taqri'ihim Allah ta'ala zai musu hisabi ne dan ya kunyata su ya zarge su ya kuma kwankwashe su qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce walau tara ina ma dai ka gani id wuqifu ala rabbihim lokacin da za a tsaida su a gaban ubangijinsu qal Allah ta'ala ce alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ranar ba gaskiya bace wannan yanzu hisabin da za a yi ba gaskiya bane wannan ai mizanin da aka yi ta gaya muku a duniya aka ce za a dora aiki ba gaske bane alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina